أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da dawowa karatu bayan mun kare sallar isha insha Allah ta'ala yanzu za mu shiga cikin sahihul bukhari a yau za mu ɗauki ko da hadisi ɗaya ne da zama tuli an fara karatu ko ba haka ba ina ganin babi na 44 karatu ya tsaya a hadisi na 194 haka ne? ya ce babu sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu alal mughma alaihi babu mai bayanin sabbin nabi ya an ka ce sabba an gane ko da sinun zagi sibabul muslim fusuq ya an ce sabba zubawa wani lokaci kuma ana amfani da shi da tsanantawa fa sabba alaihim rabbuka sauta azab sai Allah zuba musu bulolin azaba ana azaba mai tsanani ke to babi mai bayanin zubawar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wudu'ahu intabi in an ce alwudu'u yin alwala alwadu'u ruwan alwala larabci yana da irin wannan hatsari wani lokacin in babu wasali dole sai malamai sun kalli siyaki yasa a littafin da bai da wasali dalibin da bai karantu ba ya hatta an fahimta domin yanzu nan in ba a yi wasali ba za mu gane wudu an kace ko wudu kaga sai wanda ya san larabci da kyau zai gane cewa wudu ake nufi yasa sai ka karanta kalimomin da suke ɗaukar ma'ana saboda canzawar wasani akwai musallasul lugawi muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana akwai wanda kuma musallas bane kalima biyu ne wata tana ɗaukar fatha wata tana ɗaukar kasra kawai ba ta ɗaukar don ba to irin wannan dole sai ka fahimci shi ina fata ana fahimta ta rashin sanin wannan yana afka ɗalibi cikin matsala an gane ko almuhimmu dai wadu yana nufin zuba ruwan arwalla alal mughma alaihi akan mutumin da ya suma shine al mughma alaihi wanda ya suma yace haddathana abul walid qala haddathana shu'ba an muhammad bin al munkadir qala sami'tu jabiran yaqul naji jabir yana cewa wannan sami'a in kun kadiwa cikin littafin hadisi na tahammulin riwaya maratib ne na fata amfinci sami aina daga cikin mafi girman mafi daukakan mi mafi karfin riwaya domin ji da kunnai ko abin da ka gani da idonka ai an kai karshen riwaya ko to yan qur'ani sun ce wai a ce haddathana haddathana haddathana haddathana a'a shi na karshen cewa yi sami'tu kaga shi bai da bukatar haddathana haddathana wanda shi bai ji ba dole sai ya samu haddathana haddathana ba sani ko mun fahimta ba حدثنا قال سمعت جابرا يقول يتي ناجي جابر yana cewa جابر ibn abdullah jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yauduni manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yazo ya ganni ban da lafiya ya jirce ni intabihu ada yaudu iyadatan ya je ganar shi marshin lafiya shi yasa ake sanya ma gidan likita wani lokaci karami al-iyada al-iyada tibbiya akwai ada yaudu audatan abu ya dawo akwai ada ya udu audatan abu ya kasance tsara akwai ada ya udu idan idi ya dawo saboda ba idi duk shekara na mazaituwa in baka bambanta wannan ba wata rana sai ka samu daga cikin matsala har ka firtar da annaba sai ka yi baka aniya ba wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi billatina cikin suratul ibrahim kafirai suka ce lirusulihim ga manzanninsu lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin hanyar kenan in an ce su dawo sun taba mi sun taba shirka kaga akwai problem to anan sai ka ɗauki cewa akwai ada yahudu audatan raja'a akwai ada yahudu audatan sara to cikin su wanne ne ake nufi to nan sara ne ina fata an fahimce ni kenan ko ko ku kasance domin annabawa ba su taɓa shirka ba ya za mu yi fahimci wannan babu annabin da taɓa yin shirka to irin waɗannan ya za mu fahimce su da kyau balma inda abin ya fi hatsari cikin surutu الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إن عدنا يتي إن من داو kaga kenan kamar sun taba zama malamai suke cewa anan annabi sha'abi da ce in udna yayi magana ne da sunan jama'arsa ba yana nufin shi ba mutanen shi tunda an yi magana ne kan shi da mutanensa sai ya taglibin jalibinsu akan jalibinsa wasu ka ce a'a in udina nan anan wato kamar ma'ana banda shi ko kuma in udina fi millatikum in sirna fi millatikum in mun ka kasance in akwai wanda bai taba zama ba wasu ka ce a'a in udina yayi musu magana ne akan i'tiqadin su domin dukkan annabawa kafin su fara da'awa ta tauhidi mutanensu suna sa busa tsammani ba a da su ɗai ba lokacin suka fara da'awa sai su fara nuna cewa ai su ma akan haka suke daga bani suka ce sun dawo sun gyara to in baka san wannan bayana kai ɗai ke na biyu wa qala alladhina kafaru li sulim kafirai sun faɗa nan sai ka fahimci anwa'u khitabul qur'an ka kuma cin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti babu anwa'u khitab alquran ya kawo nau'uka daban-daban an ce kafirai sun ce manzanni to lokaci guda an kai manzanni wuri guda aka yi manzanni a'a to nan alkhitabu litanwi'i aw litawzi' sai ka rarraba shi ma'ana kowane annabi a zamanin da ya zauna a lokacin da ya zauna a wurin da ya da'awa an faɗa mai irin wannan domin ba annabawa da suka koma gefe ɗaya ba kafirai suka koma gefe ɗaya suka kai musu wannan magana mun fahimci wannan to don haka yana da kyau ɗalibin ilimi a da ƙinu hajarar ƙasa sai a ce ta koma dusi ba ana nufin ta taɓa zama dusi ba ta komo ƙasa sannan ta koma komawa dusi mun fahimci wannan da kyau tau yahudu ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ya kai mini ziyara ban da lafiya wa ana maridun gani ma ga shirin ya kawo shi ina da halin cikin halin rashin lafiya la aqil ba na hankalta an shafi maf'ulun bihi la aqilul umura ba na hankalta al'amura domin la aqilu bai tsaya haka haka mi abba ka hankalta dole ya tatallabu ila al-maf'ul bihi ko ka kaddara dai abin da ka gada ma don wani an ce umura yace shi bai yarda ba to la aqilul umura ko al-ashiya duk dai abin da ka gada ce kaddara to fa tawadda sai ya wallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabba alayya min wudu'ihi sai ya zuba mini daga sashen wadu'ihi ruwan da ya alwala fa'aqaltu sai hankali na ya dawo fa qultu sai ce ya rasulullah ya kai manzo Allah ina da bincin Allah subhanahu wa gare ka liman al-miraf wa yake da gado shari'ar musulunci ita ce ta fayyace da ake rabon gado in ka koma cikin yahudanci da kristanci ba ka samu rabon gado galibin shari'a kristanci za ku isa kawai ba wazancin ibadodi an fayyace su na fata an fahimci gado ya ce inna ma ya rikuni kalala wanda yake garuna shi ne kalala to ya ce kalala tana bukatar fassara shi ne za ku iske in kun kadi ba kamar yanzu cikin tafsiri na ibn jarir tabari da yake kawo asar kwarai da gaske aya ta wajen wa in kana rajulun yurathu kalala da kuma aya ta karshe can yastafu laka qul illahu yutikum fil kalala za ku ga akwai maganganu daban-daban daban-daban wadanda aka rawaito daga salaf to irin wannan dole sai an abunta sun ce asalin ta daga wato alkalluna wahala domin gadon yana ba da wahala ko wato al'ikliru ne daga iklir kambi kun san hullanar da sarki ke sa'ana ce mata kambi hullar sarki to saboda alkallu na muhazun ne ‘yan uwa sun kewaye shi bai da ɗiya masu gado bai da iyaye sun dai kawo maganganu da dama cikin ishtiqaqul lughawi ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun al-shaykh as-sabil al-halabi da kuma adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an da sauran littattafan tafsiri kaga daga ina wannan kalma ta samu asali to amma abinda malamai suka tafi akan shi shine cewa qur'ani ya fassara shi kalala shine mutumin da ya mutu bai da mahaifi da mahaifiya waɗanda za su gade shi kuma bai da 'ya'ya asul warif da far'u warif bai da 'ya'ya balantara jikoki bai da uwa bai da uba kenan yanzu mi ɗan uwa ne za su gade shi shine kalala mun fahimci wannan to amma cikin tattaunawar da ake yi sai malamai suka ce in kana son ka gane kalala qur'ani ma zaka iya fahimtar wannan gare shi a alqur'anance kusa akwai dan qur'aniyun a alqur'anance in kai aiki da wata ka'ida da ake kira dilalatul mafhumi wal mantuq qur'ani ma ya nuna wannan da yace yastaftunaka qulillahu yuftikum in imru'un halaka laysa lahu waladun kaji kalala suke tambaya to Allah zai bada amsa ina fata an fahimci nan mawdu'i na da bincike na alqur'ani alfatawar rabbaniya amsoshin da Allah da kanshi ne wahayi na sauka ya bada wannan fatawa akwai fatawa da ta hita to ga fatawa ce ta Allah yastaftunaka qulillahu yuftikum Allah da zai bada fatawa sai ka ce kai maudu'i kawai kai bahati fatawoyin da Allah ya bayar da kanshi daga nan sai ka tashi zuwa ga hadisi kuma fatawoyi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnul qayyim na littafi fatawa imamul muftina fatawar shugaban masu ba da fatawa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan daga nan sai ka ɗauki kuma fatawa ta wani malami wanda ya shahara fatawoyin mali kun ko a zamanin da zaka a tattara fatawoyin wani babban malami sai a yi littafi ko a yi mawsu'a fatawa Sheikh Al-Albani fatawa Sheikh Bin Baz fatawa Sheikh Ibn Uthaymeen ga sunan dai fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kuma da waɗanda suka gabata mun fahimci wannan ko ko ka dauki na wata mazhaba fatawa ta mazhaba kaza fatawa ta mazhabal malikiyya da kaza da kaza amma anan sai mun yi hattara ita fatawa tana iya canzawa saboda sabanin halin waɗanda an kai ma fatawa dan ka karanta littafin fatawa ba shike nuna ka iya bada fatawa ba shi yasa fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ba su ne zaka aiki su ba ko ina don shi ya bada fatawa ne a daidai zamanin sa to wata mas'alar za ta faru akwai inda sun kai kamanceceniya da abin da ya faru a zamaninsa da akwai abin da ya bambanta to sai ka hankalta ma wannan wajen ba da fatawa shi yasa fatawa tana iya canzawa saboda zamani da lokaci ba wai nassin ne ya canza ba a'a halin da lokacin ne sun ka canza shine da yawan waɗansu ba sa hankalta ma mun fahimci wannan don haka babi ne mai fadi sai suka ce to anan da Allah ce qul lahu yuftikum fil kalala Allah ne ba da fatawa sai ce inimru'un halaka an gane ko idan mutum ya halaka na ana nufin mutuwa malamai suke cewa akwai abin da ke cima attaba'iyya a cikin yaren larabci kalima ta ɗauki wasali saboda wadda ta gabace ta ɗauki wani wasali irin wannan akwai shi na fata harafin ta ko a canza harafi saboda harafin da ya gabace shi saboda kalima ta miraf misali asalin yawon din nan wawon na daga warisa ne asalin shi miwraf amma saboda kasara ta gabace wawon sai aka ce miraf mi'ad asalin shi mi'ad ne wa'ada ya'id kun fahimci wannan to yanzu nan da an ka ce inimru'un halaka ra'un din nan an gane ko tana bin alhamza in ra in alhamza ta ɗauki kasra to ita ra'un din kasra take ɗauka li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ra'aytum ra'an sai kai mata fatha inin muru'un halaka ba tare kuma da irabi ba amma lil itba'i ne kawai mun ji wannan ko to inin muru'un halaka laysa lahu waladun mutum idan ya halaka bai da ya mutu bai da da kaga nan sai zaman to mantukin qur'ani ya nuna cewa mutumin nan bai bai da da shine mantuk ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi in babu da kenan babu yanzu na ƙasa sai ce mi wala uktun yana da ‘yan'uwa yana da ‘yan'uwa to a nan sai ka gane wace ‘yan'uwa ake nufi nan ‘yan'uwa ko da suke uwa ɗai uba ɗai ko mi ko da suke uba guda domin mi domin ita ‘yan'uwa ta uwa an gane ko ba ta ɗaukar gado rabi ita kaɗai ina fata ku ce Allah ya ce a cikin can cikin suratul nisa idan har yanzu a farkon farkon farkon ta ayoyin rabon gado yace yau in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun ba a ce akhun ba su karatu alqur'ani akhun ake cewa babu shadda aw ukhtun fali kulli wahidin minhum as-sudus ko ba ka bari to sai aka ce wagga ƴan uwa tana daukar sudusi fa in kanu akthara min zalika fahum shuraka'u fi in sun fi haka shuraka'u fi thuluth to kenan suna yin tarayya cikin gado inda aka raba da mace da namiji duk daya ina masu cewa rabon gado an zalunci mata akwai inda mace da namiji daraja guda ce kuma su ɗauki ɗaya shuraka'u kuma inda an ka ce li zakari mislu haqqil unsayni ko ba haka nan bane namiji ya ɗauki kaso biyu ya ba mace kashi kashi ɗaya ko ba haka nan bane wanda turawa suke suka da waɗanda ba su gane addini ba wani lokaci ba hikima ba ce babu wato a tsarin musulmi namiji shi ke ɗaukar nauyin mace babu halin da mace za ta shiga ta ɗauki nauyin kanta a musulunci babu shi idan mace tana ɗaya uba shi zai ɗaukar nauyinta ko ba ka rabani wa yake kula da yarsa mace uba idan mace ta yi aure mijinta shi aka ɗora ma nauyin kula da ita idan babu miji babu uba wa aka ɗora ma nauyinta ‘ya'yanta wabil walidai ne ihsana to in babu ‘ya'ya ‘yan uwanta wa ati zalƙurba haƙƙan to idan babu wannan duka ba ta da kowa sai ‘yan uwa na musulunci as-sultanu waliyu malla waliya la wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba ina ne musulunci yace mace ta dauki nauyin kanta ko ko musulunci duk matan da ake cewa a musulunci ya zalunci mata ana akwai hatsari cikin wannan qadiyya waye zalunce su duk wanda zai tattauna da kai ka ce musulunci ya zalunci mata to musulunci ba addini na bane nawa ne waye faɗi wannan magana to sai a ɗauko qur'ani sai a buɗa ma in ma kai wane ne ba amma baka jin larabci to in faransai kake ji gashi to in ka duba ka yarda da Allah ya faɗi haka ko baka yarda ba in ka ce baka yarda da Allah ya faɗi haka ba kaga musan matsayinka in ka ce ka yarda da Allah ya faɗi ya faɗa sai mu ce to yanzu ka yarda da hukunci ko baka yarda ba tun da ba malaman Nijar na sun kusa ga ayar. Ko haka nan bane, ba na Saudiya bane kuma. Qur'ani ne maganar Allah ce. Kuma hikima akwai ta, saboda namiji idan matar shi tana da miliyar ɗaya ko mu ce biliyar ɗaya, shi ko yana da jikka ɗari za a siyo abinci a kawo a gida, nawa za a ɗauka? Nashi. Ashe, yanzu idan aka raba gado, aka ba mace jikka ɗari biyar, sai aka ba namiji miliyan ɗaya misali ko mu ce dubu ɗari biyar ga waɗanda suke kashe naira miliyan ɗaya na naira miliyan ɗaya to yanzu ita an ba ta naira dubu ɗari biyar ko jika ɗari biyar shi kuma an ba shi miliyan ɗaya girmansu ya kama za a yi aure ita aurenta za a yi shi ko mi zai yi aure zai yi to ita a kaddarta mijinta ya kama ta jika ɗari biyu kawai mi ta samu ƙari to shi ya kai jika ɗari biyar mi ya samu akwai hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan mun fahimci wannan ku to kuma wannan bahasi ne mai fa'i sai kun tashi tsaye akwai qadaya inda musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace suna da yawa kwarai hukumce hukumcen shari'a kala uku ne ta wannan fuskar akwai abinda mushtarak ne al-huququl mushtaraka bainar rijali wan nisa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima duk wadanga an umurci namiji a ujumaci akwai abinda maza dai an ka umurta fita jihadi ayyaki gaba da gaba akwai abinda mata ɗaya an ka umurta karɓa haihuwa in dai ba babu mace ba ashe kowane an ba shi nashi shi yasa ku waye da'awa ta zamani a yanzu saboda hanyoyin da ake sukar musulunci kenan ina fata da fata sai a ce musulunci a'a mu ba mu yarda da taswiyatul amya ba kamar yadda malami yake faɗa Dr. Abdul Muhammad Tahan na kasar Saudiya na ɗan kasar Saudiya da yake karantawa a Saudiya a ma'ahad na Rabatul Alamin Islami namiji yana da abin da yake banta da shi mace tana abin da yake banta da shi akwai kuma abin da an mushtara to kullum mu fahimci me yasa an ka ce wanga sai mata wanga sai maza wannan kuma da maza da mata su yi tarayya in ba haka ba kuma musulunci bai ce mace ba ta karatu ba musulunci bai faɗi wannan ba musulunci bai ce mace ba ta aiki ba bai faɗi wannan ba a'a ayyu amalin taqumu bihi wa kaifa taqumu bih wani aiki ne za ta yi kuma ya za ta yi aikin shikenan an yakuna al'amal munasiban li tabi'ati al-mar'a ya dace da tabi'arta mace ta yi aiki gidan likita ta karbi haihuwa ya dace ko bai dace ba bai dace da miji ba ko zamanin jahiliya kun ga akwai arwan kai lokacin da ba musulunci da'awa wa'azi bai yawa ba mata ne arwan kace ke karba ko to ya to za a tafi wajen karba haihuwar shine a tafi an san aikin kuma a hadan ikhtilaf bainar rijali wan nisa mafi yawancin unguwar da ake cewa ko arwanka menene tsofaffi ne to yanzu sai an ka ce a'a ta je kaga aiki idan mace ta je yanzu karɓa haihuwa babu mu da matsala wajen aikin in ta yi karatu to amma yanzu inda muke da matsala a sa namiji da mace ganta cikin daki daya kaga nan wajen kaifiyatul amal aka yi aka samu matsala matan mu su yi karatu na ilimi mai amfani su karantar da 'ya'yan musulmi wacce ta zamanto dokta ta karantar da 'ya'yan musulmi mata aikin likitanci don saboda mu wadatu da kafirai da kuma mutane wanda suke fasikai ko kuma namiji ya zama to ya kula da namiji mace ta kula da mace abu ne wanda ke ya dace ko ba ka nan bane dan mace ta je ta karanta ba matsala bane kuma ta yi shiga ilimi ta musulunci ta je ta yi aikin ta kuma ba tare da ta yi cuɗanya da maza ba ta yi aikin ta ta karke ta dawo ba matsala aikin soja mace ta yi aikin soja ya dace gar mafi ɗabi'ata duk ƙarya ce ko amerika da kunga suna da sojoji ma ta ƙarya na ba yaƙi suke yi ranar da kace ka taɓa jin an ce an kashe soja mace ta amerika babu saboda ana kai mu sojoji maza ne don kas su je su yi fyaɗe a waɗansu ƙasashe mutum ya je shekara biyu yana yaƙi babu mace kaga dole ya fyaɗe tun da yana da bindiga mun fahimci wannan kuma dole na a bambanta tsakanin mace musulma da mace arniya da mace ta turai ita mace ta turai aurenta in ta yi ba aure ne ba society ce kamfani na za ta yi aiki ya yi aiki su buɗe akawunt ɗaya ko mu ce kwant suna zuba kuɗaɗe in gida na da matsala a ɗebo society ce ita ko arniya ita ke zuwa ta nemo kuɗi ta kama mijinta ta yi kasashen arna su yi noma su yi dako su yi komai su zo su iske su kamai kudi yana zaune ya dar mazani shi na mai yaronka mace musulma mijinta aka ce ya je ya nemo ya kawo to su turawa abinda suke so su kwatanta mu da arna su kwatanta mu da kansu kasashen musulmai wannan shi ne babban abinda suke bukata su kai gare shi to yanzu an ce ana ta tahiya muna cewa abin nan ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ana cewa a'a mun tsananta mun tsananta to yau sai ya kai Allah ya tona asirinsu ina Allah tona asirinsu Allah subhanahu wataala da ce wallati takhafun nushuzahunna fa'iruhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun ko ba kana bane matan sai suka ce to ai musulunci ya ce a dake mata sai an ka tashi fa fa fa fa fa addinin ta'addanci na kaza kaza ce a kuda kanta na farko wallati takhafuna nushuzahunna matar da kuke da matsala da ita ba ko ce mace ba don mace an ce ta mijinta biyayya fa'izuhunna Allah bai ce a fara da bugu ba ku yi wa'azi wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu don saboda su dawo wadribuhunna ku buge su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Jabir na muslim sahih muslim yace mi darban ba ciyo wanda zai tayar da raudani ciyo ne na ladabtarwa wasu malamai suka ce ka dauki hannun riga ka buga to amma wannan sai zan wasa wala tadri waji kaka bugi husa kuma dan ne nan ne wurin kyawun mace haka ne kuma ka ba wannan qayyud ne na shari'a to amma waɗansu malamai suka ce a in ka ga wa'azin bai yi kasancewa cewa ta fi ba sai ka fara da bi ba da wa'azin kawai sai ka kaurace tun da ka san ɗabi'arka in an ka samu matsala wannan ta ƙiya har bugun bai yi ba to wa in khiftum shuqaqa bainihim fa ba'athu hakaman min ahlihi fa hakaman min ahliha kuma Allah bai ce dole sai ka bugun ba in ka ga dama kakkai wa'azin kakkai mi kakkai wa'azi kakka kaurace kakka buga kak a kiranto haka mai ni saki ga hannun wa shike sai ka sake ta shikenan ba sai ka buga ba ma'adawi mun fahimci wannan to amma turawa yanzu da Allah ya tona musu asiri abu biyu nake so in ba da misali sai suka zo suka ce ai bugu gashi shari'a ta faɗi din bugun da za a yi suka zo suka yi ta caccakawa saboda su samu wakilan su da za su rinka wato yi ma addinin musulunci zagon ƙasa sai gashi yanzu ana yin zanga-zanga mata ko ba su yin zanga-zanga ana ba su kashi ko ba su kashi ana jefa musu barkono tsohon ba a jefa musu ana bin su da gudu wani lokaci ko ba a bin su da gudu har su shiga cikin gida a bin su a ba su kashi ko sannan kuma ko karkashin gado suka shiga a ba su kashi wani lokacin ma har sashi ana amfani da shi to miji sun samu sabani da matarsa ya buge ta mukaddar ta bai mata bugu wanda ya mata rauni amma shi wannan mutumin shi yake kula da cinta shi yake kula da shanta ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita in gidan haya ne shi ke bin kudin haya in nashi ne ana zaune ko ba ka nan bane wannan muna magana galibi ko ba ka nan bane in ba ta lafiya wa zai bata magani shi to sai da ke ta rana daya an samu sabani sai an kace mai katon banza to sai an ka zo ana zanga zanga mata sun kai to sai an ka samu waɗansu maza waɗanda an ba su farmasiyon sun ci wake sun koshi an ka ba su kulki irin na turai roba wadda an dafa ta in an buga sai ta yi tulli suka kama kiɗa ma mata kashi har da warin kakakin nan su to shi ko na miya kamata su kwanta shi shi don ɗai sun ce musu yarda da wata doka ba wadda an ka kawo ta turai za a ba su kashi amma in mace mata doka Allah babu matsala kaga akwai matsala abu na biyu ana na ana tafiya saboda Allah zai bar mutum in daina akan ƙarya yau da gobe in bai tuba sai Allah ya bayyana shi sai aka zo suka ce namiji ya aure namiji mace ta aure mace saboda wai ana son dole sai an daidaita namiji da mace akwai barna ko babu to yanzu mata ku da kuca kare haƙƙin ɗan adam muna jiran ku koyar da abin da America ta ce dama adadin mata ya fi na maza yawa ko ba ka nan bane illa wannan sura ne kaɗan a duniya irin India an gane ko adadin maza ya fi na mata yawa yanzu ma mata sun suke kai maza sadaki a kasar indiya gane ko da sauran gabascin duniya irin su mayanma wadda suke ce ma burma don na zama a jami'a tare da wani dan kasar burma an gane ko yake ba da labari abin da yake faruwa su can mace shi kika sadaki ƙwarai ko arma to yanzu kaka za a yi adadin maza ya yi kaɗan eritrea yanzu an sa doka ko kana so ko baka so karamci ka zama da mata uku don adadin mata yawa suna da matsalar mata da ethiopia da eritrea da egypt kasan misra suna da matsalar 'ya'ya mata sun yawa an ce dole sai ka aure uku to yanzu a je wannan yanzu mata suka yi yawa mun fahimci da ke ko ku kalli ta'aliƙin inda wanga ya yi zakir naik da an kai masa tambaya yana tattauna da wata yadda sata musulunci kan wannan me yasa musulunci yace namiji ya aure da mace daya kuma mace an kace bai dace ta kara ba daga cikin hujjojin da ya bata idan mace ta dauki ciki tana da namiji goma wanne ne za a danka ta zuwa gare su sannan mace da bata zama ga namiji daya ba al'ad wato cututtukan da za ta fama da su ya za a yi da su ahmad didat dan kasar junuba afrika ya tattauna da wani fasto sai faston ya ce mai kun ce a aure mata hudu ta wannan matsala ce ko biyu ko uku yana ganin cewa macen da ka aura ta farko in dai ka samu mai kyau wadda ta datar da kai kamar abinci ne in ka samu abinci mai daɗi ka ce ai baka bukatar ka ƙara wani sai aka yi tabi ana ganin ya kada Ahmad Didat sai Ahmad Didat shi ko da yake mutum ne wanda ya sai da ake tattauna sai ce mishi yanzu ƙauyen da kake adadin mata da adadin maza wanne ne yi ya kawo cewa adadin mata ya fi na maza ya rumka shi ya ce to idan duk matan nan aka samu maza suka aure su ga adadin mata ya yi saura shi ku wannan adadin a matsayinka na jagora na al'umma ya za ka samu mai solution duk mata sun yi aure sun aure maza ɗaiɗaiɗai sauran sun yi saura ina za ka da su sai buɗe baki wani auren ana yin shi ne don taimakon mace mijinta ya mutu tana da 'ya'ya kada sun ka taimaka wani auren za ka yi shi wata kana ganin tana gida ne wanda ba a son addini ita ku tana son addini sai ka aure ta don ka rabota da su ta ci gaba da addinin ka ba don aure ne ake yi ba saboda kawai mace tana kawatar da kai ta yi dibi aurarrakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi ana ganin cewa kowace kabila yana ɗebowa yana ɗebowa saboda mi saboda musulunci ya ci gaba abin kunya ne mutum ya aure ƴan ku da kuna ya karsa ba ku dauki girman ku ba kadiba cikin a gurguje dai ar-rahiqul maktum na imam mubarak furi a cikin babi da ya kawo a ƙarshe ya kawo irin wannan ka karanta ka ga dalilan da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure to a ƙarshe abin da zan liƙe da shi kafin mu kare wannan hadisi shine cewa aikin ɗan sanda polis ya halatta mace ta yi aikin polis ya halatta mace ta sa santir an rama ka yi zanzaro ne zanzaro an rama tana haka wani wa'in shi na kallon ta yanta ko shi buge ta zai ba hau ba hau hanyar shi kare ala ayyati hal shi aikin police bit tafsir aikin dan sanda na hanya bai dace da mace ba aikin dan sanda na airport wanda ake binciken mata yanzu an zo an sauka ana so a binciki mutum in bai dauke da kwaya ko ba ma bayi akwai dan daki wanda ake shiga a lalabi mutum ga layin mata ga layin maza kato za a sawa shi shiga da matan mutane shi lalabe ta mace ka wata wanda aiki sai a kiyaye shari'a a hana ikhtilaf tsakanin maza da mata kuma sa kayan su wanda su su su wannan aikin su dawo gida mun fahimci wannan in ba haka ba kace za ka yi fatawa da zahi da jin autifa da ware ne wallahi suna nan suna jiran kai kuskure ka dan abinda addini dama ya ce ka ce haramun naka ga sai su tallata shi da abin suke bukata sai mun wayi Allah ya taimake mu to anan da yace kalala mun ka ce ƴan uwa ta wajen uwa ita ba ita ake nuhi anan ba da yace walahu ukhtun kenan ukhtun li abi ash-shaqiqa aw ukhtun li abi amma can na da yace wa in kana rajulun yurathu kalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalika fahum shuraka usulus to nan li ummin yan uwa da ummi ake nufi don bai yiwa yace can nan tana da sudusi nan kuma yace tana da mi nisfi kaga sai an yi samu tadarub sai an yi kaidin shi in ka dauki qira'at shadda ma za ka gani suna kawo wannan kamar matsayin tafsiri to anan sai ce inimru'un halaka laysa lahu waladun kaga bai da da mantuki na walahu ukhtun yana da ƴan uwa sai malamai sun ce mafhumuhu babu uba domin in akwai uba diya ba ta gado kenan Allah ya fassara kalala da kace alqur'ani mun gane taw yace inna ma yarithuni kalala fa nazalat ayatul fara'id sai ayata al fara'id tasabka ina fata an fahimci shi yasa abinda zan like da shi saboda duk da yake bayanin ya don dauki tsawo a gurguje sauran littafin muna iya takaita bayani shine cewa yan shi'a suna amfani da wannan aya wadda sayyidina Umar wani lokacin ana yi riwaya gare shi cewa ya ce bai fahimci kalala ba sai su ce to kun gani sayyidina Abubakar ya ce bai fahimci kalala ba sayyidina Abubakar ya ce an tambaye shi menene kaza ya ce ayyu ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni wace ƙasa ce za ta iya dauka ta tuqilluni ma'ana ta dauke ni za ta iya dauka ta wa ayyu sama'in tudhilluni wace sama ce za ta rufe ni idan ni faɗi abu an tambaye da ban sani ba sai ce kun ji wai Abubakar bai san fasara ba Umar bai san fasara ba amma Aliyu ya san fasar Qur'ani kuma an dawo an ce sun fi shi sai kun yi hattara sai a ɗauko ma ce a ƙarya na a ce maka a ba cikin littafin sunna kasancewar bai san shi ba ai akwai sahabbai tare da shi kuma ilimi gulbi na in shi bai san wannan ba to shi wanda ya san wannan din nawa wancan ya sani shi wanda bai sani ba ina fata kuna fahimta ta to sai kun yi hatara da irin waɗannan domin in shi a suna kawo su ayatul fara'id ce ayata fara'id ta sabka wannan hadisi yana da atraf cikin sahihul bukhari nan mun same shi hadisi na 194 in an ce atraf ma'ana yana da sassa kun san imamul bukhari in an ɗauki wanda ya takrar kan hadisi zai maimaita shi daban-daban daban-daban daban ko ba haka ba hadisi na 4,577 da hadisi na 5,651 da hadisi na 5,664 da hadisi na 5,676 da hadisi na 6,723 da hadisi na 6,743 da hadisi na 7,309 sannan kuma akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na 1616 wannan yana taimaka mai da ake binciken hadisi a gane duk sassan shi da yake wasu malamai ba sai su kara maka diba cikin sunan abi dawud cikin kaza cikin kaza ka diba cikin jami'ul usul kana ganin sai dauko maka duka hadisin ya zo cikin wuri kaza da wuri kaza wannan yana taimaka maka wajen bincike ka gane hadisin ingancin shi wa ziyada cikin dake cikin shi fiqhun da za a fahimta a cikin wannan hadisi ina ganin kuma wannan aya ana kiranta yastafuna ka qulillahu fitukum fil kalal ayatu sayf aya ta lokacin zahi shi yasa zaka ga imamu suyuti qur'ani ana raba shi akwai makki wa madani akwai saifi da shita'i sai fikin da wanda ya sauka lokacin zafi kaga wannan yayi wani tahdidin lokacin da ma wannan ayat ta sauka to irin wannan bincike ne da ke da fadi kwarai da gaskiya cikin ulumul qur'an ina ganin ya kamata mu dakanta game da wannan hadisi sai mu yi hakuri saboda lokaci bayan dai sun dan yi tsawo amma dai na san dai insha Allah suna bike da fa'idodi sai mu takaita sauran littattafan abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu ladawa wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh